أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد muna dadewa Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya kamu maraicen juma'a uku ga watan safar hijira ta dubu ɗaya da da da arba'in uku, wanda ya daidai da goma ga wata na tara miladiya dubu biyu da da ɗaya. a cikin zawiyar shehu shehu malam marwan radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullahu rahmatan wasi'a inda muka muka saba gabatar da karatun littafin ashifa bi ta'arifi kukul mustafa sallallahu alaihi wasallam a cikin godiya Allah yau za mu yi zama na saba'in da takwas kenan ban ba manta ba muna cikin muna cikin juz'i na warko al-qism al-awwal karkashin qism al-awwal kin mun za mu tashi babi na muna cikin dai babi na hudu wanda shi ko ya kunshi fasallika ne har guda talatin to wannan dama yana magana ne bisa kan mu'jizoji na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba manta ba bayanan da muke tun daga farkon mu'jiza mu'jiza babbar mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani da irin mu'jizojin da alqur'ani ya kumsa daidai gwargwado an dan tattaba da dai zuwa dai abin da aka karanta na mu'jizoji nau'i nau'i yau har mun zo wani nau'i na daban alfaslu salis wal 20 fasali na 23 shi ko zai bayani shi ma cikin wani nau'i daban ko nau'ika daban na mu'jiza wanda kawai ba kama san irin yadda za ka kiran su da shi ba sai dai kawai irin yadda tarjamar da mai littafin alkadi ya radiyallahu anhu wa rahimahullahu rahmatul wasi ya yaba wannan fasalin tarjama ya ambace shi karamatuhu wa barakatuhu wa inqilabul ayani lahu fi ma lamasahu aw basharahu wato karama nan wurin kamar da mashar ya ce min ikram min ikram daga irin karramawa ce kamar ba karama ba wanda take zo mu a kwalwa kamar wadda yar uwan mu'jiza wadda take afkuwa a hannun wali a a irin yanda za a gani annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya karrama daman alhamdulillah Allah ya karrama al'umma bashariya da halitta baki ɗaya ma da annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma irin yadda annabi sallallahu ke karrama ababe da dama misali wanda bai da kyau take annabi sallallahu alaihi ya mera shi mai kyau kaga wannan karrama ce misali kina akwai akwai kuma irin wannan misali a cikin abin da zai zo wa barakatu da kuma albarkata to shi ma wannan dama abin ne inda ke haddis wala harash sanya wa ƙarshen albarka kenan za a gani irin da ma'aiki salasalam ke sanya albarka cikin ababe na ukun wannan inqilabul ayan lahu fi ma lamasahu aw basharu sauyawa sauyawa ainihin ababe gare shi me ainihin abu annabi salasalam in ya shahi abin sai ya canza daga irin yadda yake irin sabanin abin da aka sani a abin da aka sani akwai abu mai kama da haka shine dabo sihiri shi siri abu zai canza ma kamar irin misali mutanen annabi sahara na na fir'auna mutanen annabi musa al'umma da musa alaihissalam da suka zo da suka jewa sanduna ne ga su sanduna ne da igwai amma da suka jewa sai suka koma sai suka koma maciji mace zai kawai gasara to wannan wani abu ne nake ce ma ruwa ido ƙarshe wannan za su koma dai yanda suke ƙarshen kasa ido ƙarshe za su koma igon su ɗauki kayan su ba macizai bane ba amma shi wannan abin da ya maida shi in ya maida ya ce abu hori ne in abu hori ne ya ce baki ne ya koma bakin kenan har abada ba zan san canza to irin wannan ne shi na ba kisar sanar shi ba abu daga ba ya koma ba a'a in ya ce abu ruwa masu ɗaci ya ce a ba masu ɗaci ba ne ba kawai sun zama masu daɗi har abada to haka irin wannan shine abu abin da nake ba ban mamaki sosai inqilabul ayan canzawan ainihi na ababe shi ma na masahu cikin abin da ya shaye shi da wani dakau dalilin shafa ne au ba shahu ko ko abin da ya kama shi garangaren shi bashara kamar in ka an ce basharar fulanun amala aiki ne a ce kana da aiki to akwai lokacin da zaka kama aikin naka ka shiga cikin aikin da garangaren shine ake bashara da aiki kamar irin wannan dai saboda za a ba da misalin da abubuwan da wani abin da annabi sosan zai bashi muhimmanci zai amfani da zai bashi muhimmanci sosai misali kama a ga abin ya canza to irin wannan akwai irin wannan na na na zai zo shi ma duka cikin wannan fasalin yawa takaicin dai takaita kenan wannan ita ce tarjuma ta wannan fasalin أخبرنا أحمد بن محمد حدثنا أبو ذر الهروي إجازة وحدثنا القاضي أبو علي سماعا والقاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن وغيرهما قالوا حدثنا أبو الوليد القاضي حدثنا أبو ذر الهروي حدثنا أبو محمد وأبو إسحاق وأبو الهيثم قالوا حدثنا الشربري حدثنا البخاري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل المدينة فزعوا مرة wannan sanadin ya kore har zuwa dai sai na Anas dan Malik radiyallahu anhu anna ahlan Madina yace cewa mutanen Madina fazi'u maratan sun taɓa firgita wani wani karo wani lokaci suka firgita wani abun tsoro ya same su baraki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam farasan da abi talha sai ma'aikin Allah ya da aminci Allah ya tabbata gare shi ya hawo doki na abi talha kana yaqtufu shi dokin wannan ya kasance yana gajerin tako bai da sauri bai da sauri shi in taka duk abin da ko mutum ne wanda takon shi bai da tsawo aiki nan bai sauri in sa kamin ya uku kai kai daya to ka gani wannan bai da sauri au bihi qitafun ko ko dai akwai rishin saurin da shine dai albatu rishin sauri da gare shi kenan ko irin shi ta yi tashi sai takon shi gajerin tako ne kuku da adaman da shi kawai nawa gare shi wa kala gairuhu yubatau wani shi wani wani ne cikin mai bazar wani yace yubatau yubatau ana ana nauye tahiya gare shi ana cewa ana jinkir ana cewa ana jinkir na jirki jinkirin tahiya a gare shi albutu shine tahiya sanusul falamma raja'a yayin da ma'aikin sallallahu alaihi ya dawo shi har ya je kawai zuwa ya tunkari abin nan wani rugum ne aka ji a gehen madina kawai an sa ana tani ya za'i ya za'i a nan sassalam ya ridi wannan wannan dokin kawai gashi sai gashi ya dawo da ya dawo kala wajatu wajatu farsaka bahran ya ce ma abi tsala kai na sami wajatu farsaka na sami dokinka baharan mai sauri ne su na same shi ashe sauri gare shi sosai an canza shi daga wancan tafiya wancan tafiya tashi ta rashin sauri ya zama mai sauri take tsakanin ba'adu la yujara shikenan dokin nan daga lokacin nan sai kasancewa ba hawa wanda zai zai musabaka da shi ba wanda ya tsaya tsirere da shi in kace za ka tsirere ne da shi sai ya tsere ma kawai wannan dokin tun daga wannan lokacin shi ko ga asalin shi yanda ya kasance ونقص جمل جابر وكان قد أعيا فنشط حتى كان ما يملك زمامه هكذا cikin irin wannan nau'o'i na mu'jiza ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya taba sukan raƙumi na Jabir ibn Abdullah yana da raƙumi raƙumin ya gaji kada aya wa kada aya kasance ya gaji ya shike ya kasa tahiya ma di ya bai ya kasala tashi shi sosai kawai da wani abu ya soke shi yan sanda ce ko wani abu da aka ya soke shi a bayan shi haka fana shi ta kawai shi kenan sai ya kama nishaɗi ya kama nishaɗi hatta kana ma ya mulku zimamu har sai da ya kasance saboda tsaba saurin shi bai iya bai iya ma raga mashi kawai hizga yake kawai dalilin wannan ɗan suka da maki sallallahu alaihi da sanda wa sana'a misla zalika bi farasin bi farasin liju'ailin al-ashja'i haka ne ya aikata kamar irin wannan ga wani doki na wani sahabi da ake ce mai ju'ail al-ashja'i khafaqaha bi mikhfaqatin ma'ahu ya dan buji kanshi ne da wata 'yan sanda da ta kasance ga hannun shi suna ce mata dirra wa barraka alaiha kuma ya yi sa albarka akan dojin ya dan biji kan shaka ya sami albarka falam yamlika ra'saha ra'saha nashata saboda tsaban nashadi ita ma ta gashi yani dokin na Ju'ail bai da annabi sallallahu alaihi wasallam shi kawai shi ma sai kasance baya iya mallakan kiyadata bai iya mallakan kanta kawai yanzu nashadi har ta kai ma bai iya mata wa ba'a min batniha bisnai ashar alfan wannan abu na farko da yi ya kasa nishadi ya same ta sannan ba annabi sallallahu ya sa musu albarka ba to sai da ya sayar daga cikin ta aka ce wa ba'a min batniha bisnai ashar alfan abin da ya sai da na dubu goma sha biyu ba zan ba irin ababen yanzu taguwa ce abinda suke aiwuwan mai dalilin wannan abin da albarka aka samu ya sai da na dubunnan kudade dubu goma sha biyu abin masu yawa albarka kenan wannan shine akwai lafu da nashar murattaba a cikin maganar nan aga an yi zancen kafukan nan da aka mata ta samu nishaɗi sannan albarka da aka samu ta ta samu abin da aka sai da aka samu wannan kudaden masu yawa وركب حمارا قطوفا لسعد بن عبادة haka nan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya wani jeki shi ma mara sauri na sahabin nan mai girma Sa'ad dan Ubada faraddahu himlajan la la yusairu wannan hawan da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya maida shi himlajan kawai mai sauri shi ma saurin tahiya mai sari'ul har wala da ake ta shine imlajan ne an ce dama kalmar dama ai san safari farisiya ce mai saurin tahiyya la yusayiru shi ma ba wani ba wanda dokin da zai zo irin tahiyya ta tare da shi ba wanda jaki kai ba wani jakin da zai zo ya jera ta ita tare da shi shi ma saboda kawai ma'aiki ne sallallahu ya haushi wa kanat sha'aratun min sha'rihi fi qalansa wa Khalid bin Walid falam ya shahadu biya qitalan illa ruzuka nasr haka nan cikin kulla ta Khalid dan Walid a sayfullahi ko wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke kira da shi shine takobin Allah ya kasance shi cikin hullar shi akwai wa'ansu gasussuka na daga gashi wa'ansu sililan gashi daga cikin gashi ma a kisar sallallahu alaihi wasallam cikin hullar shi albarkacin wannan bai taba halartar wani yaki ba sai Allah ya rubuta shi nasara ware kuwa albarkacin wannan gashin da ma'aikin sanar san wa fi sahi an asma ibn abi bakr saboda shi tsaban nasara shi ai har tsira wani lokaci ya kai a janna umar ya bar shugabantar da shi cikin yaki aka bar tura shi saboda yaki kamar mutane suna so su can wacewa kawai duk inda ya tafi kawai nasara ta can take to a mutane su san da cewa nasarar dai ana so a ƙara wa mutane imani da da rataya da ubangiji tabaraka ta'ala a'a ba daga Khalid bane ba abin daga Allah ne saboda haka ma to ba ma shi zai tayi ba wani zai tayi kuma a samu nasara eh shi duk inda ya tayi kuma an ce wata rana hullan nan ta taba kurce mai ana cikin kabar da yake wada kafirai kawai hullan sai ta kurce ta faɗi kawai ga shi ya ya saba kada doki yana yana kan hullan yana kan ana ta kabar daga bayan su da aka ida yakin wani suka ce wai wani irin hadari ne muga ka kutsa cikin shi saboda kullu kulla kawai a ga kana ratsa kana kana shiga tsakanin kafurai kana ta kulla kake nema wai ba ba komai ba sai ce eh kware ku yace cikin hullan nan akwai silalan gashi ma kisa da sunma ciki saboda shi ma ganin mutunci da darajar wannan silalan gashi na maki sallam yake kusa wannan hadari duka wa bi sahi an asma binti abi bakr ya zo a cikin sahi sai bukhari kenan daga asma yar abi bakr radiyallahu anhuma annaha akhrajat jubbata tayalisatin وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها أفاق بنت أبي بكر رضي الله عنه ما تتي ya zo dai shi dama an hitar da hadisin a cikin sai Bukhari cewa ita ta hitar da wata riga rigar nan tsayalisa ce ana an yi isnadin jubba zuwa tsayalisa nau'i ne na riguna ni na fahimce su kamar a baya ce saboda manya suke sanya ta da sarakuna man kibantattun mutane suke sanya ta ne ta mai riga kuma to amma su lokacin nan tsanwa ta yawanci an yi ta tsanwa to zan bai na jin kamar a baya ce ko a garba kuma yawwa magrib na'am yawwa to ita ce ita ce wannan ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta ce ta hidda ta kasance anna akhrajat jubbata bayal sitin wa qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta ce ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sanya wannan rige falanu mu ko ta ce nasiluha lil marda sai muke jika ta ga marasa lahiya yustashfa biha suna neman sauki akuwa lafiya da wannan kuma sai su sha ruwan su samu lafiya kawai rigar ta wajen zalam ko sai a shiga ta marasa ba wai mutum su ɗaya bane ko su biyu kawai mara lafiya dole suka san da wannan zarrin da in mutum yi kamar da rashin lafiya ko ba san ko mai maganin mai tare cuta bace ba da an zuwa ka shiga mai rigar mai sha kawai shikenan warke وحدثنا القاضي أبو علي عن شيخه أبي القاسم مامون قال القاضي أبو علي يا زنتر دمو إنجي القاضي يا دقشين شهاب القاسم دم مامون يتي كانت عندنا قصعة من قصاء النبي صلى الله عليه وسلم yace akwai wani kwano za a ce wani makayi kamar kwano wanda ake zuwa abinci na annabi sallallahu alaihi wasallam a wurin fa kunna naj'alu fiha al-ma'a lil marda mun kasance muna sanya ruwa cikin ta domin marasa lafiya fa yasta shafa'una biya sai su nemi afuwa su nemi sauki da ita kuma sai su waraka kwano ne wanda kwanon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci abinci da shi shi da suke ajiya kawai yanzu in mutum aka samu matsala suna kamar irin wancan masu mai hiddo riga ta masu zuwa ko sai a zuwa ma ruwa ciki kawai da ka sha ka warke ba shi ma'aji sassan ba shi ya yanzu ba wai abu ne wanda ya mubashar shi da kanshi wani asaru wani abu ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba tabawa shi ne ake ganin albarkar shi haka wa kaza jihja al-jifari al-qadiba min yadi usmana radiyallahu anhu liyaksirahu liyaksirahu ala rukbatayhi fasaha an-nasu bihi fa akhadathu fiha al-akilatu fa qata'aha wa mata qabla al-hawl wani shi ma sahabi ne mai girma sama dan sa yayi ya halarci bai'atul ridwan suko duka wannan Allah ya rusul ya ba ya Allah ya rusul duka wanda suka halarci wannan bai'atul ridwan ana musu albishir ɗaya aljanna to ka san dai rayuwa kuma wani abun ɓaci rai dai ya sanya shi sai ya riki sai na usman ya hudu ba sai ya warto sandai ita ko sanda asalin ta sanda ma ake ce sallallahu alaihi wanda ke hudu ba shine halifofi suke mudawalata tana tana hannun sai na abubakar da ya kaura ta koma hannun sai na umar da ya kaura ta koma hannun sai na usman da ya take hudu ba irin wannan suna wurare da dama ana yin ta alhamdulillah kaula da muka je mun ga sandar da shehu ibrahim ke hudu ba asali shi ma sandar da shehu tijani ke hudu ba da tace to har yanzu kuma duk limamin zai hudu ba da ita dama ashe take a masallaci da ita yake hudu ba to irin wannan ganin mutuncin da darajar sanin asali dai aka shi yasa kare yake cin alli wani an sanya alli to saboda sanin asali aka ce kare ke cin alli allin yana ga wani ga wannan kare ne amma wanda aka yi da kashi aka yi shi ba ka ce to saboda shi kare ya san asali da saboda an sashi da kwaɗayi wajen cin kashi to yanzu abin da ake shi da kashi ma in ya sami sai ci to haka shi wannan da dare ya ɓace kawai ya warto sandan nan kawai sai ta yi bancin ya warto ta ya ta yi zai karya ta akan cinye shi ya buga akan cinye shi don ta karye aga mutane su saboda sanin mutunci da daraja abin aka yi ta akan shi a kai kai kai kai to ko ya buga ko bai buga ba shi dai karshe fa akhazatuhu fi hal akilatu wata cuta da ake cewa akila cuta mai cin tana ta kama mutum a cikin jiki tana cin cin mutum eh mai cin juna tana shine ake cewa akila sai ta kama kawashi wannan cinye tashi bai kai shi kawai sai da ta kai ta yanke cinye cinyar nan da zai buga ko ya buga ko bai buga ba sai da cinyar ta yanke ko ban haka nan da ya kai shekara bai mutu duka saboda abin da mutunci irin sanda ma'aikin sarsa da kace za karya duk cewa dai wani bi bacin rai ne gitar sauransu wata kaba min fadli wudu'i kenan fi bi irin ko fi bi iri ko ba in wani sun mai tanwin shi ko bai bai ɗaukar tanwin saboda mudaf fi biri uba'in fama nazafat ba'du shi ma aka ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam har yaro cikin jerin da irin mu'jizoji na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zuba shine sakaba ya zuba min fadli wadu'i kingin arwala shi daga kingin arwala shi ne aka iya zuba a cikin rijiya ta kuba tun daga nan aka ce rijiyar nan ba a taba ganin ta kwahe ba eh rijiya ko ta jima kawai wani lokaci sai an samu ko ta kwahe ko ko wani lokaci haka nan ma ana zaman lahiya wani lokaci sai a samu akwai ruwa lokaci babu ruwa ita tun lokacin nan ba ta taba kwahiya ba albarkacin kingin alwala na ma'aji sabbatin wanda aka zuba ciki wa bazaka fi bi irin kanat fi dari anas falam yakun bil madinati a'zaba minha haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tofi a cikin wata rijiya da take a cikin gidan anas min malik ba falam yakun bil madinati a'zaba minha ba a samu wata rijiya wadda ta yi ta daɗin ruwa ba inda ma ake sarsalam ya yi tofi a cikinta. Wa marra alama in fasa'ala anhu, faƙiya lahu ismuhu baisan, wa ma'uhu milhun, faƙala balu wa nu'man wa ma'uhu tayyib, fatab. Ana sanar ya wuce a wajen ruwa sai tambaya, wannan ruwan hawa, da ta ai wannan ruwan sunan shi baisan. Kuma ruwan shi shi wannan ruwa ne mai kishiri mai ɗaci. suke ce minhun hujjaj ba ba kawai daci saboda rishin daɗi dai kamar gishiri yake ake saman tashi da shi kun bai sa rikin nan suka ce za a iya ishtikatin kalmar daga digisa kamar turin abu ana ce digisa shi dai abin wurin sunan wurin ma bai sa amma akwai wasu kalmomi dai akwai sharhi dai bancin wannan ma'ana akwai wasu ma'ana daban amma ma a gisanar aka ce mai sunan abin kamar sunan wurin tur ruwan kuma zarki girshi shi gari sai ce a ba haka bane bari dai kuwa nu'man mai ni'ima ne maimakon bi isa tur a a ni'ima ne yace kuma wa ma'u tayyib shi zai baka labarin ce a kuma ruwan ta mai daɗi ne ruwan mai daɗi ne ba ba ba kawai shikenan ruwan sai ya daɗi kawai kawai ah ba a kisa ya faɗi Allah ya canza kawai haka ne abu kawai shi ta canza shi kenan sallallahu alaihi wasallam wa wutiya bi darwi mimma mimma zamzam fa majja fihi haka na aka aka zo mu ma'aji sallallahu da guga ta ruwan da akwai ruwan zamzam a cikin gugai sai annabi sallallahu ya kurkura baki ya zuba ruwan a ciki fasara atyaba min miski sai kasance shi ne mafi kanshi daga almiski su ana cewa dai kullum ana zaton turare da ce miski saboda su a wurinsu babu turaren da ya yi almiski kamshi babu wanda ya shi almiski sai ake ake kwatantawa da shi sai fasara abu yaba miyan miski sai kasance shi ne mafi kamshi daga almiski wa a fal hasana wal husayn wal husayna lisanahu fa masahu wa kana yabki yani atashan fa sakata haka nan sai na hasan da sai na husayn annabi sallallahu alaihi wasallam jikokinsa sai ya ba su suna wama da kishirwa tsanin kishirwa suke wama da shi suna kuka sai ya ba su harshen shi sallallahu alaihi wasallam ya sa musu harshe ya sa wani harshe a baki ya sa wani harshe ba masfa minu sai suka tsotsa daga harshen nan a kisa da sallallahu kawai ba saka tashi suke shiru ka san shi yaro in ba in ba ya samu da ke sama to babu shiru kenan an sun samu shayarwa mai sa nutsuwa har sai sun ya suka shiru shikenan su ko da tsananin kishirwa suke yi da suka tsotsa shikenan sai suka yi shiru fa sakata wa kana li ummi malikin ukkatun tuhdi fi halin nabi sallallahu alaihi wasallam samana fa amara annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'siraha haka nan wata da ake ce ma ummi malik tare cewa sun ce ko tasifi ne an ketare wannan sunanta binti malhan mahaifiyar sai na anas suka ce ita ce ake ne ummi anas ce ummi anas bin malik ne sai aka ketare anas din aka ce ummi malik eh aka ita ce ta kasance tana da wata hukka hukka wani makayi ne ake yin shi da fata ake yi azun mutanen da da fata ake yi tana sanya kitse a ciki to wannan tuhudi siyalin nabi sallallahu alaihi wasallam tana yi ma ma'aji sallallahu alaihi wasallam hadiya ta mai kitse a cikin wannan gawai cikin wannan saba in ta samu sai ta zuba shi ta kai maki sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta Allah ta asiraha kar ta matse ta kar ta matse ta tsiyaye har ta matse watan baki da kinin babu kun kar ta haka nan kuma da fa'a Iliya sai ya miƙa mata wannan ukkan fa idza hiya mamlu'atun samanan sai ga ta da ma kisa sai ya miƙa mata cike take da mai cike take da kitsan nan to fa yatiha banuha yas'alunaha al-adma sai ‘ya'yanta su kasance suna zuwa suna tambaya ta abin da za a haɗa a yi miya da shi, walaisa inda ha shai'un, sai a yi katari babu komi a wurinta, fata amadu ilaiha fata shiru fiha samanin. To sai ta tafi wurin wannan, wannan uka inda ta aje ta, sai ta same ta kawai akwai kulla ko kitsa a ciki. Fakanat tuqimu idmaha hatta asaratha sai yadda kasance wannan in kuka je kayan miya kuke nema aka baku wannan ma in kuka je ya ishe kuka miya to kai mu idima sai ta isar da miyan da yanda ake so in aka je kawai kowa ya zo aka bashi ba mutum guda ba ƴaƴanta kawai duk suka nemi kayan miya suka zo abin haɗi gani an rasa aka zo an ta bada ta ce yayin kaji ka suna ko shi sai miyar ta tashi rau ta kasance tana haka nan wa kana wa fa kana tuqimu idma hatta asarata wa kana inda wato bakin ta kenan har sai lokacin da ta matse ta kitsan bai kare ba dadin nan da take bada bai gushe ba har sai da lokacin da ta samu ko da ta tace ta da abin to shi kenan abin sai gau wa kana yatfilu fi afwahi sibyan almaradi fa yajzi'uhum riquhu ila al-layl sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tofi a cikin bakunan yara kanana almaradi wanda suke ababen shayarwa yaran masha nono sai ya tofi a bakunansu wannan ruwan bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ishi yara irinin su baki da har zuwa dare ba sa bukata abinci ko nono wa min zalika barakatu yadihi fi ma lamasahu wa gharasahu li salmana radiyallahu anhu yana daga cikin irin wannan mu'jizar dai abin da ya gudana daga hannunsa sallallahu alaihi wasallam na albarka cikin abin da ya shawa yawa yana cikin yanzu kamar za a ji bayani ne cikin albarkan hannun ma'aikin sallallahu alaihi cikin abin da ya shawa yace yana da cikin wannan albarkan hannun shi da ya shayi yawa nan cikin cikin abin da ke shawa da ya shibuka da she wanda aka tsorawa Sulman al-Farisi رضي الله عنه هنا كاتبه مواليه على ثلاثمائة وديع لوكacin da uwayen gidajen shi Salman Farisi suka ce su za su yi mukataba mukataba kai ne kike da bawa suka ce to yanzu na yarda in yan zaka amma ya zai ka kawo kaza in ka kawo kaza shikenan ka zama da shikenan yan zaka to shi wannan ne suka ce Salman ne suka ce sai ya sai ya dasa musu dashe 300 na dabino ya gari su da wani kulluwa ta alaƙu wata tsayin wanda zai shibka ta gare su kuma dukansu su kama su ba da abinci ne su ba da abinci su ba da yaya shi ne ban ta haka nan wa ala arba'in na ukiyatan min zahab kuma ya ba da ukiya arba'in ta zinariya an ce ukiyan nan dirhami ne arba'in dirhami arba'in shi dirhami na azurfa ne amma yanzu abinda ake ni na wurin awon awon dirhami arba'in ga dirhami arba'in ba saboda an ce ne zahabi na zinariya kenan abun abu yi ne suka ɗora mai in yi wannan shi kenan ya zama ɗa fa qama sallallahu alaihi wasallam wa garasa halahu bi yadihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya shirka mai ya dasa mai wannan dashen da kanshi illa wahidatan garasa ghayru sai guda ɗaya kawai cikin ɗari kunnan guda ɗaya ce wanda bai bai sun yatsa da hannun shi ba فأخذت كلها إلا تلك الواحدة dukan sai suka kama sai wannan guda ɗayan da bai risa ta da hannun shi ba fa kana a hannun nabi sallallahu alaihi wasallam shi ma da aka za ta kawo matsala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tumbike ta ya cire ta warar da ya mera ta fa aka zace ta kama wannan shi an tautarwa an ce a sai na umar ne kama ma'aiki sallallahu alaihi wasallam aiki kai kadai har guda har da shi guda 300 duka kadai za ka shifka suna kallon ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar bari ya kama ko da guda da ya kama wa'an suka ce ai salman ne shi ne shi ma ya dai kama a kama to dai wani suka wani suka jamma a cikin wata ruwa da wanda suka ce to sun yi musharaka dai da Salmanin da Zainab Umar sun sun tare da cikin hada cikin dasa gudai to da karshe dai ga abin da ya faru sai da maki suna mai cimbige ta fa akaza fa akaza shi ta kama wa fi kitabin bazar a cikin littafin bazar yace sa'at aman naqlu min amihi illa alwahidata fa qala a rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai da binan nan itacen da binan nan sai suka ba da yaya a cikin wannan shekara cikin shekarar da aka dasa su suka je ida girma har suka ba da yaya aka ci sai wannan guda ɗaya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya tumbike ta shi ita ma sannan ya dasa ta fa afa mata min amiya ita ma shekara ba ta dawo mata ba sai ta ta ba da yaya wa bahu misla baydati dajajati min zahabi ba'da an adaraha ala lisanihi fa wazana minha li mawali 40 uqyatan wa baqiya indahu misla misla ma a'tahu sannan sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya baiwa Salman kwatankwacin kwai na kaza na zinariya wannan bancin ya jujjuya ta a harshen shi sallallahu alaihi wasallam ya sanya ta a harshen shi ya jujjuya kaga maganar wanda shine ke ke fasara au malama sahu au bashara abin da zalin sun yayi kamar shine bashara kin wani mubashara ce ya kama shi har ya sanya shi ga rashin shi jujuya shi da albarka ta ratsa shi kwai wa kamar kwai a ce yayi daidai da ukiya 40 to da aka je yace kawai yanzu su yi ta auna sai da suka auna ukiya 40 kin wanda suke so kuma aka ce yayi saura tare da Salman kwatankwacin abin da ya ba su فوزن مثلها لمواليه أربعين أوكية وبقي عنده مثل ما أعطاه وفي حديث هانش ابن عقيل سقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة من سويق شرب أولها وشربت آخرها فما بريز أجد شبعها إذ جعت إذا جعت وريهاني إذا عطشت وبردها إذا زميت وأن صحابي هانش أم عقيل وأن سكتنا عقيل da tasgiri ko ba da tasgiri ba yace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya shayar da ni shawar shayarwa ta horhoro wani horhoro sawiq shariba awwala wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha farkon wa sharibtu akhira ni na sha karshen yace tun daga lokacin nan fa ma baritu ajir shaba ban gushe ba ina jin koshinta in na ji yunwa koshi yace kuma ina jin shi wannan koshi na gaci abinci shine shine shaba sannan warayyaha ko riyaha ri shi ko a koshi na ruwa in ka sha ka hidda kishirwa idan a tashi ko lokaci na yi kishirwa shi ma sai in ji kawai na koshi da ruwa wa barda idan zamitu kuma ina jin sanyin wannan abin da abin shayarwa da maki sana ya bani in na ji tsananin kishirwa kuma zama in yi ne tsananin kishirwa ya same ni sai rika jin sahinta to la Allah ni ina tunani to kamar ma'ana guda biyu ko dai in yaji in yaji ko lokaci yaji wannan in ya tuna sai ji kamar jiya ne na sha kawai kamar ya ji ga kishiro yana ji ko ko lokacin da zai ji kishiruwan ko lokacin da zai ji yunwa kawai sai ya ji koshi da kosarwa ta ta ruwa daga wancan abin da ya ji ko ko in ya ji tsananin kishirwa sai ya ji wannan sanyi na wancan ruwan da ya taba sha wato harhar wannan da maki sallallahu ya bashi wallahi alam wa ata sallallahu alaihi wasallam qatada tabana nu'man wa sallama ahul isha'a fi laylatin muzlimatin matira urjunan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya baiwa sahabi da ake cewa qatada dan unnan nu'man radiyallahu anhu عرجونا وانا جملة وصلى معه العشاء في ليلة مطيرة هذا جملة اعتراضية كنغو مي ألف سنة صلى عباشي عرجونا واني eh dabino kamar dije yake zawa dijen dabino na akwai iccen da ke rike da shi ice ne wani kamar ya dan ya tankwara haka iccen in an yadda dijen dabino wannan shi yake cewa urjun a tarikan urjun qadim qur'ani ke yake sifanta yanda wata yake annabi sallallahu ya bashi lokacin kuma wa sallama a wani isha a fi lailatin magribatin matira sun yi sallah ya yi sallar isha tare da maki sallallahu alaihi a cikin wani dare ga duhu dare ne mai duhu kuma ruwa aka tafka a daren ga duhu ga ga ruwa saboda tausayi da rahama maki da maki sallallahu alaihi wasallam bai so ya ta haka nan cikin duhun nan ba ga tabo da sauransu ya je ta faduwa a ciki sai ya bashi wannan urjun wa qala sai ce in taliq bihi fa innahu sayudhi'u laka min bayni yadayka ashran tahi ka rike shi ka tayi da shi zai rika haska ga a gabanka malama suka ce ashran kin nan zira'i goma ake yi ko abin da shi kama da haka gaban ka zuwa ko toci lace aka ce zira'i goma ka auna daga nan zuwa ya ishi mutum yace zai haska zai haska ma zira'i goma wa min khalfika ashran haka nan zai haska bayan ka ba gaba ba gaba kadai ba zai haska ma bayan ka ma zira'i goma fa iza dakharta baitaka in ka shiga gidanka fasatara sawarin zaka ga wani duhu wani abu baki fadribu ka bugi wannan abun baki hatta ya kurusha har sai ya hita daga gidanka fa innahu shaytan shi dan saboda shi shaytani ne fantalaka sai a katara ɗin umar ya tahi fa a ba a launin urjuna ta da kala baitahu sai wannan iccen ya rika haska kame sai da shiga gidan shi wa waje da isawa da ya samu wannan bakin abin fa darabo ya buge shi ta kharaja sai da ita daga gidan shi kamar da maki sarsa mai bashi umar wa mina yana da cikin irin wa'annan mu'jizojin da ku sallallahu alaihi wasallam ne ukasha ta sun ce ana ta ukasha da shadda jizla hatabin ita ce shi jizla hatab kamar gindin ice ne amma da suka ce ƙananin wata murtikekiyar sanda ce sanda ce wadda ba ta wasa ba ya ba ukasha wa kada ce mai idribihi je ka buga da shi wani lokaci ne hinan kasara sai fuhu yau ma badar lokacin da takobin shi ya karye ran badar ne takobin shi ya tsara ya tsara ya karye ya zo yi ma'aiki sarsanin annabi sarsanin ya ba shi ya ba shi katin katin ishe kawai ya ce mai je ka buga da shi da ya faru fa'a da shi ya dihi saifan fariman tawilar kamati kawai da ya kama shi ya girgiza sai ya zama a hannun shi ya zama takobi mai yankewa mai kai shi kenan zabgege dogo kenan shi ne tawilar kama zabgege tsayi mai tsayi sosai abu ya da shadidan mutum gashi mai haske kuma mai karfin ƙarfi shadidan mutum faƙatala bihi sai ya yaƙi da shi sun mallam ya zal sannan bai gushe ba inda a wuri shi ya shadu bihi mawaqifa yana halarta duwatsu ya kuna ko ya koki da shi ila anis tushida fi qitali ahli ridda har sai lokacin da aka shahadantar da shi lokacin yaƙi na mazuwa ridda irin bayan wannan shi ko shine abin da ya daidai da takalibin ko inqilabi al-ayan ainihin abu ice ne kawai ya bashi ya zama takobi kuma ba wai irin na wala wala ba na irin yan dabo in an jima ya koma ya ce a shikenan kawai ya zama takobi ha abada ka je ke wurin shi haka haka sai da shahada da shi har sai da aka aka shahada da shi yana ina hannunsa wa kana hadha sayfu yusamma al-aun a wannan takobin ya kan sai ana mai suna ana ce mai al-aun taimako suka ce shi ma wannan wani mubalaga ne na ainihin an taimake shi da shi ne bai kuma ya zama wani abin taimako abin da aka taimako sai zama wai shi kanshi taimako ne saboda shi ma irin tasirin shi da kokarin da aikin da ya wa dafu'u sallallahu alaihi wasallam da Abdullahi bin Jahashin yawma Uhud wa kad zahaba sayfuhu asiba nakhlin shi ma hakan nan irin wannan mu'jiza ce ta abku ga sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ɗan Jash, Raƙudu shi ma irin wannan takobin shi ya kai. Sai annabi sarsanan ya bashi asiban nakhl. Suka ce, Dabino yana da kamar rassan shi, rashin shi yana da ganyayyaki irin nashi. To ba aka hidda, aka hidda ganyayyakin aka bar shi haka nan, shi ne ake ce ma asib. In yana da ganyayyakin suke ce mai as. To, an hidda ganyayyakin kawai aka bashi shi ma faraja a fiye da yusufan sai ya koma takobi a hannunsa to wannan kenan kaga shi ma an canza gashi kawai abin dabino ganyen dabino ko gobi za ce bulala ta dabino ko ta zama takobi waminu yana da cikin wannan mu'jizan barakatuhu fi duri shiyahil hawa'il billaban a cikin ko durri ne ko darri ne ni musan wannan kalmar ban yi tsaye ba shi mai kyau a cikinta ba saboda ƙarshe da zai kamar yana kamar kama da dar bugan bugan bugan nono na awaki wanda suke ba su da hantsa su ba su babu nono cikin ta su ne hawa'il ashiyayi alhawa'il illaban bugan nono na hantsotsi na akuyoyi wanda wanda ba su da hantsotsin su ba su da babu sun nono ina ga alamun hau ranta ma wannan hausa ta sai an sha mun dariya hantsotsi hantsaye a muna ga adira hantsin me muke cewa eh hantsa jaminta hantsotsi ya yi a nisan nake hidin da hausan mu ta adarci hantsin ni kai watakila haka ne amma zan zama na hassan za su mutu fi to wannan ka kisati shati umi ma'abadin وأعنز معاوية بن ثور وشات أنس وغنم حليمة حليمة سجاكنا مرضعته صلى الله عليه وسلم وشارفة wani duka cikin irin wani kisoshi ne suka abu a cikin wannan aka ambata kisa ta ummi ma'abad ummi ma'abad ita yamma kisa ta mashhuriya ce yamma ake sallallahu alaihi lokacin da ya hijira daga Makka zuwa Madina ya biyo gidan ummi ma'abad su mutane masu zama daman kai laraba Allah ya musu da karamci kawai su zamanin suke a nan wurin suna taimaka ma wanda suke zuwa bisa hanya suna da dabbobinsu sai su zo su taimaka maka kana dime ta yana bukata taimaka maka kura da ruwa ne su su taimake ka da abinci da abin sha na nono to sai shekara ta kama su babu abincin so daidai kuma lokacin mijinta ya isa da ƴan awakin da suka yi saura sai wata wadda ta kasa aka bar ta a gida maki sallallahu alaihi wasallam yana yana taye da karabuka shi sai na Abubakar da Abdullahi ibn Urayqa to shine jagoran gido wanda ke na hanya wanda bai ma musulunta amma saboda amana shi aka ɗauke shi haya zai gura musu hanya da da wane ne abokin ta tasu suka tore yanzu sai ma ake sunan ya tambaya ko ta ba su abin sha titi su ga halin da suke ciki babu abin sha sai ce a kame wata akwai haka akwai da ya shayi hantsar ta kawai sai ta cika da nono ya tatsa ya tatsa ya bai wa tana abubakar ya sha dukkan abokanta ya kowa ya sha shi ma ya sha sallallahu alaihi wasallam sannan ya sake tatsa ya cika mata ƙwarya ƙwarya ce ya cika mata ya bar mata ya tafi da mijinta ya dawo ce me ne kike gani ina kuka samu wannan mu ba abada me kika samu ina kika samu wannan ana ce mata Atika tu bintu Khalid shi me kika samu ina kika samu wannan nono tace wallahi kaji kaji to hadisin yana tsawo yana cikin abin da aka amfana da ita ko gobe za a hidin sifofi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cikin wanda ake itimadi da irin sifofin da zama da na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi ma'aiki sallallahu alaihi wanda ya san shi ba ya iya tsaya ya cika min ido ba amma ita mamakin da ya bata ta tsaya ta kalle shi sama da ƙasa ta shiwaru magana shi saboda haka ta haɗe irin sautin shi da irin kamannin shi har gobe rubuce suke ana ana faɗin sifofin da ta faɗi wannan abin da gani game da ta wa nuzi muawiya da kuma ‘yan awaki su ma na ma'awiyatu bini saurin. Shi kuma ma'awiyatu ɗan saurin an ce wani latijan ya lanci yin taka sosai lokacin da zai zo wa wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Yana tare da ɗanshi ana ce mai bishir. Sai ce mai ya ce ɗan ɗana abin da nake so gare ka. Zan sanar da kai wa'ansu kalmomi guda uku. So nake karke su. In ka je su ne kawai nake so ka waɗi gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Kar ka rage kar ka ƙara. in ka je ka ce assalamu alaika ya rasulullahi ya rasul ya rasulullahi jiitu li usallima alaika cikon na uku wa ad'uwaka wa an tad'u li bil baraka kawai abin da ke so ya mu aminta Allah ya tabbata gare kai gai sallama ga mai sallama sannan ka ce ya mu aiki Allah na zo in yi gaisuwa a gare ka kuma sannan ina noma ka roƙa mana albarka shikenan da ya zo ma'aiki sallallahu da bancin sun gaisa da baban nashi sai dan ya hidi wannan magana sai ma'aiki sallallahu ya jawo shi ya shahi kanshi ya mai addu'a da albarkan kuma ya bashi wa'ansu ɗan awaki akta nufin ya bashi wa'ansu ɗan awaki to wannan awakin fa shine ba a san ma yawansu ba sai lokacin da ɗan shi shi ɗan bishirkin nan yana ɗaya sunan shi Muhammadu kaga su da suke san Annabi sallallahu alaihi wasallam abin mamaki duk sabon da sai ka samu duk suna ya sunan su Muhammadu Muhammadu saboda sa Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ka gani yana yaro ma a lokacin amma yana samun da sai sa mai Muhammadu zai cewa suna kokarin yadda suka gishi ganin girman girman Muhammadu nan wa in ko kuma za a cin mutuncin shi wannan to za su canza mai suna dana Umar yayi wannan suna dan dan dan wanshi ma ne ma Muhammadu ga kai yaje wani ya mai kiranye ko irin ya so ya kama sunan shi kuma zai kawo wani abin da bai dace ba ya ce kai ba wazan yarda kuna fakiya da sunan wani ba kuna kiran wani kuce mai Muhammadu dan kuce Annabi sallallahu alaihi wasallam zarhi saboda kai daga yau Abdurrahman sunanka ba ba Muhammadu yau can sami sunan to saboda kishi kuma da san Annabi sallallahu alaihi wasallam to dan shi Muhammadu ne sai aka ji wani wata rana yana alfahari yana cewa wa abil ladhi masaha an-nabiyyu bi ra'sihi wa da'alahu bil khairi wal barakati abahu ahmadu iz atahu anuzan kufaran سواجدا لسنا باللجبات يملعنا رفد الحي كل عشية ويعود ذلك ذاك الملء في الغدوات بوركنا من منح وبورك مانح وعليه مني ما بقيت صلاتي wannan waƙaƙe na alfahari da irin yace ba wana shine wanda wanda ma aji sunan shi kan shi kuma ya addu'a da albarka da alheri gare shi da albarka kuma ya bashi ya ce a fahu Ahmadu annabi sallallahu mai suna Ahmadu ya bashi a anuzan wa'ansu ƴan awaki ufuran wa'anda suke jajaye ne suna da shayin wari tawajira masu manyan cikciki lasna billa jibati ba marasa nono bane ba shi na jibati ina yana tana cikin kalmomi wanda suke da sabab wanda suka ce mai nono da yawa ana ce mata lajib marasa nono ana ce mata lajib to wannan yana min ba marasa nono ba cike suke da nono wannan yamla'ana rifdal hayyi kullu ashiyatin kowane marece suna cika babban daro na unguwa da nono daro wanda ake tara a tara a tatsa a cika shi ko unguwa ko ya zo sha awakin nan yan awakin nan saboda albarka sai sun cika daro kullu ashiyatin kowane kowane marece wa ya'udu zakal mal'u bil gadawati hakan nan in sahiya ta suna iya suna komawa su sake cika waɗannan bukatan dare wannan kaga me kake tsammani a yawan su da albarka saboda yace saboda haka cikin baita sai yace burikina min min minah kai wannan sun albarkantu daga kyauta wannan kyauta ta yi albarka sosai wa burika malin kai me kyautan kuma dawan kamar shawai na ce ala tafrahan bi an umin ulimta wanzu liman an'ama in akalta ba farin ciki za ka yi ba da ni'imar da ƴan ni'imomin da aka baka a kai farin ciki da wanda ya bada ni'iman inda kai hankali zai ce duk kai wanda lalle wanda ya kyautan nan fa albarka ta kare nan wa burika wa alaihi minni ma bi wannan da wannan da ya kyautan wannan to salati da gare ni hadiyan salati da gare ni ya dawwama gare shi ma ba ke to matukar ina washi shine abinda Muhammadu bin Bishir ya faɗi dalilin wannan ƴan awakin da aka ce aka ba aka ba ba fi shi na'am yawwa ni yaro wa shati anas kuma da akuya ta anas ni akuya ta anas nan shi wannan ko na man cire ko ko la ya durni kisatuwa la ta durni kisatuwa ban san kisan nan ita ma ita ma da irin wannan albarka ce aka yi kuma anas dama ya ga albarkatu da dama game da wato adda annabi sallallahu alaihi wasallam albarka ta adda ta Allah ya arzuta shi yawan kwana yayi kusan shekara 100 da ƴaƴa shi kashi ya ce wanda wanda ya bane banda banda jikoki ya'ya nashi yace sun ya binne kaman karanta ki abin da ya gabata ya ya yi mutum ɗari wanda ya binne da hannun shi ba masaran ba sannan kuma arziki kuma yana da yawa to da bayanan yana cikin irin abin da ya gani daga cikin arziki da albarka ta majalisar sallam wa ganami halimata murdi'atihi da kuma bisa shi su mana halimatu sa'diya wanda take ita ta shayar da shi wannan shi ma sanannen tarihi ne da ta tafi da shi tana da 'yan awaki ai da aka je 'yan awakin ya kasance in mai kiwonta in ya tafi ya dawo sai mutane su ga bisashen su sai kawai sai su dawo koshe su ma suna cikin shekara ta fari babu ciyawa ba abin kiwo sai mutane abokanta da makwabta suke kace suke ce masu taya kiwon su kai ku rika taya ku rika bin inda mai kiwon Halima ya tafi ku rika bin nan wajen nan akwai akwai kiwo shi ko ba san ba daga kiwon nan yana giranta shine ma aki sallallahu alaihi wasallam shine abin kiwon shine albarka wa sharifa sannan da a dabban nan tata wadda take mata ɗawainiya ta ta doko ruwa da sauransu ita ma dan ta zama tana da kuzari da albarka dalilin annabi sallallahu alaihi wasallam wa shati abdullahi bin mas'ud da kuma ita ma akuya kissa akuya ta abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu shi ma wakanat yace wakanat la yanzu alaiha lam yanzu alaiha fa'lu wani bijimi na awaki bai taba mata barbara ba ita koya ne aka yi an ce wannan shine mahawarin ma musulunta a abdullahi dan mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam ya yana tare da sayyidina abubakar ya gamu da shi shi ko yana kiwo abdullahi bin mas'ud yana kiwon ɗan awaki dama ya kasance yana ma masu mutane kiwo ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mai an samu kaga an samu nono nan sai ce eh akwai nono amma kuma ni abin amincewa ne amana ce aka sa gano amana ce to za a kenan kai kenan bai iya bada kenan ina so ce bada amma dai ina iya da gaskiya ce shi amma shi amana ce gane shi sai to shi kenan akwai wadda ba mata barbara ba wadda ba wai shi ba sai an yi barbara ba sannan ta aihu ta hantsa ta samu tana nono to wadda ma san ba ta mata barbara ba san wata ya karama haka ya kusu akwai aka ce akwai ya ce a kawo aka kawo mai akwai kawai da annabi sallam da ya sa hannun shi mai albarka ya shayi hantsarta kawai sai ba ganin ta cika da nono kawai shi kenan annabi sallam ya tatsa ya sha shan shi ya ba ta ya ba ta yana abubakar ya sha kawai kuma sai ya ce mai akwalus fa kalas aka ce ya ce ya ce mai abin ga nonon kawai hantsar ta ɗauke yake ta ɗauke ta koma kamar da a shi a wulan su da ya gauna sai ya matso ce a ni ma a sanar da akwai amana ya ce ya rasulullahi ni ma akwai amana wannan abu to aka ce daga mai musulun tun da ce ya rasu laki nan ya musulunta ya ce kawai ya san ma'aikin Allah ne sassu ke ni akwai mai wani abu annabi sarsan ya shaye kashi ya ce gulamun mu'allam kai kwantar da hankalinka kai dan yaro ne kuku sarmayi ne kai abin sa mata ne sai ko gashi an waye gari yana cewa babu wata aya a cikin Qur'ani wanda bai san inda aka sabkar da ita ba ko cikin wani yanayi ne sanyi ne ko ɗari ko damuna ko saman dutse ne ko ƙasa ko gari ne ko daji ya kasance da yana cikin wanda suka yi kowa sana alkurani eh haka sai da sai abin sai abin ya tabbata to kaga shi ma ɗan awaki shiga abin da ya gare su wa kana talatan zu shine wannan wa shati wa shatil miqdad aka ce kuma da akuya ita ma ta miqdad ibn Allah ibn Amr ko bin Aswad shi ma miqdad an ce ya zo a madina tare da wasu abokanin shi guda biyu to kamar da alama dai su da sun yi ko hijira suka yi ko sun zo lokacin da su wani mutane su sun zo ma lokacin ma ake tabbatar musu musulmi da da ya zo tare da mutane su suka tarba sun so a taimake su ko da kamun su zo ga ma'aikin sallam sahabbai ya ce sai da suka yi jinsu ya ce ba su gani da kyau ji ba su ji da kyau saboda tsabar yunwa da kishirwa suka sai dai kuma sahabbai dai ba samu wani abokin sabon ba sai wajen ma'aiki sana suna suka zo a nan zai ku zo ya kai su inda ya sarke su akwai wasu ɗan awaki in ban mace guda uku ne duka wani suna da nono suna ba da nono sai su suke tatsa a sha kuma kawai suna abincin daren aka zo da dare in suka tatsa yadda suke in suka tatsa suka sha kuma sai su tatsa su ajiye ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo shi ma sha haka suke kullum in sun tatsa sun sha sai su suma ɗaukwaciya wanda za su sai su tatsa su ajiye ma'aiki sai lafirin sai ya zo kuma da daren ya zo shi ma sai ya sha a ran nan sun yi haka shi mai kira da sai ce cikin ran shi sai ce kai bayan sun sha sun kwanta ce kai yanzu wani ɗan da muke ajiye ma ma'aiki sunan mi zai mai yana zuwa wajen gidajen mutanen madina suna gayyata shi zuwa gidajensu suna ba shi su yana ci yana wannan nonon ko ba ba mako ko bi zai mai ba kawai bari ma in shanye kayana sai ya shanye ya ce ya shanye ya kwanta sai wani tunani zo mai cika yanzu nan kuma ma'aiki sarsam ya saba in ya zo hoya shi daga nuna ne sha kenan in ya zo in ya tarra hawa nonan shi da muka saba aje mai mu aje mai ba ina gudu ya mana mugunya addu'a ta same ni yana wannan tunanin yace shi abokan shi duk sun yi kwana suna ta min shari shinkoli suna saraga sai ya hausa ne sai shi amman kwana ya kasa mai da shi yana ta wannan tunani sai da zuwa can sai ji zuwan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam anin sallallahu ya daga kamar kamar da saba babu shi dai yana ji yana gani bai ce komai ba sai ga annabi sallallahu alaihi ya daga hannu ya kalla sama ya ya daga hannu ya adda ya ce ce yanzu zai wani addu'a sai ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Allah Allahumma atim man at'amani wa aski man askani wa aski man askani eh ko ko shi ce askani ko kenan a san askani ce wa aski eh yawa kuma ka shayar da wanda shayar da ka ciyar da wanda ya ciyar da ni ka shayar da wanda ya shayar da ni da shi haka sai ta dama kwana kyau sai zabura ya ɗauki makayin nan kawai ya samu akuya akuyoyin da yake ta tsaye ta zai sai da ya cika da da kunwa a kwanan koko makayin nan ya cika da nono ya cika da kunwa saboda irin yanda ake in ya tatsu da kyau kunwa ke bada ya zo kawai zika ma ke sarasana a nan sarasana ya karba ya sha ya sha ya sha ya koshi da ya ga nan sarasana ya sha ya koshi kawai sai kama dariya har da tuntsirewa da hatsuwa a nan sarasana ce to wani abu kake koyo ba ni labarin abin da kake koyon nan me kake me kake ma dariya yace a ai ma ake sa sama kunji kunji ga yanda aka ga yanda aka ya ba labari tun daga farko kashi sai yace ina ma zaka rahmatullahi ana sai yace wannan wannan rahma Allah ce yace ko wannan rahma Allah ce to shine wannan shi ma kissa ta akuya tashi a ni cikin hadisin ya so mai abinda shi ya zo shi ina ma a ce ko yana da da ma ya dauki akuya wata wata hukaya shi ma ya yanka akuyan ma ya gasa baki sai zama ya samu duka wannan riba guda biyu ya siyar da ma'aji sallallahu kuma ya shayar da shi to kuma abin da ya biyo na ana bayan albarka shi ma da cikin kisa banga sun bayar shi ba wa min zalika da muna taya a lokacin sallah yana ganin zamu tsaya alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidina muhammadin fatih khatim ala alihi wa sahbihi subhanallahi rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-hamdulillahi rabbil alamin